ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تكاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها الإخوة خطبتنا وحديثتنا مع حضراتكم في هذه المواقع الدقائق المعدودة عن موضوع بنوان الشرك بالله وعنوائه والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قد عرف العلماء الشرك الأكبر بقولهم هو أن يتخذ العبد لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويسأله الشفاعة كما يسأل الله ويرجوه كما يرجو الله ويحبه كما يحب الله وقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره إلا بالتوبة منه قبل الموت وهو ناكل من ملة الإسلام مهبط للأعمال كلها قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ترى إثما عظيما وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من مات وعليه أن من مات عليه يكون مخلداً في نار جهنم لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف منهم العذاب قال الله سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أنصار فهل بعد هذا الوعيد الشديد يقوم عاقلا على مثل هذا الذنب الشنيع واعلموا عباد الله أن للشرك نوعا يسمى بالشرك الأصغر وهو كل ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وحكمه أنه مهبط للعمل الذي حدث فيه الشرك وصاحبه في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه كحكم من تركب الكبيرة من المسلمين وأعلموا كذلك عباد الله أن للشرك أنواعا كثيرة وصورا متعددة منها السهر وهو ركة وعظائم وأكد ينفس فيها فيكون سهرا يضر حقيقة ويمرض حقيقة ويقتل حقيقة والسهر الذي فيه استخدام الشياطين والاطئنان بما كفر وشرك الأكبر بالله لقول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السير وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون فلا يمكن للساهر أن يكون ساهرا إلا على الحقيقة إلا إذا تقرب إلى الشياطين ولهذا فإن السهر شرك بالله فإن السهر شرك بالله أيها الإخوة وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات منها السهر قالوا يا رسول الله ما هن قال الشرك بالله والسهر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم الذهب وكذف المحسنات المؤمنات الغافلات والسهر نوعان النوع الأول سهر حقيقي وهو عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان أو في القلوب يؤثر في الأبدان بالمرض والموت ويؤثر في التفكر في الفكر بأن يخيل إلى الإنسان أنه فعل شيئا ولم يفعله ويؤثر في القلب فيورث به كراهة ومحبة غير طبيعيين فهذا هو الصرف والأطف وهو حلت وهو هلب محبة امرأة لزوجها أو صرف محبة للمرأة لزوجها أو العكس ومنه سهر اللبيد بن العاصم اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل شيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفيت به قلت وما ذاك يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع للرجل قال مطبوب قال وما طبه قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني ضريق قال في ماذا قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكره قال فأين هو قال في بئر ذي أروان فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن معها تقاعة الهنان ولا ولكأن نخلها رؤوس الشياطين عباد الله اتقوا الله تعالى في أمركم لله سبحانه وتعالى أن الشرك خسارة وندامة يوم القيامة خسارة وندامة يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأنواعها اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأنواعها اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأنواعها يا رب العالمين اللهم ثبتنا على التوحيد وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا اليقين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام لك أسلمنا وبك آمنا وإليك النشور فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman agajin Allah subhanahu wataala muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah subhanahu wataala daga dukkanin sharrin kawukanmu da dukkanin miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shirye shi ne shirye babu mai batar da shi wanda Allah ya batar da shi shine batacce babu mai shiryar da shi ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bashi da abokin tarayya ina mai shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne ya ku mutane ya ku ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron sakar ku mutu face kuna musulmi ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai kwara daya a jikin wannan rai ya halitta matarsa sannan a tsakaninsu Allah ya yawaita mazaje da mata masu yawa a duniya ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya da shi ku ji tsoron Allah da zai tambaye ku akan zumunta ranar tashin kiyama lalle Allah ya kasance yana tare da ku a ko'ina ya ku mutane waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah ku faɗi magana wanda take daidai ku gyara ayyukanku ku nemi gafaran ubangijinku dan Allah zai yabe muku zunubanku wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya rabota rabota mai girma Allah ka rabautar da mu amma bayan haka mafi kyakkyawan zance zancen Allah subhanahu wataala mafi kyakkyawan shirya shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi munin al'amura abinda aka kago aka zuba a cikin addini dukkanin abinda aka kago wannan sunan shi kageggen abu bid'a dukkanin wani bid'a bata ce dukkanin wata bata tana cikin wuta amma bayan haka tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau zance mu ya ƴan uwa ya ku mahalatta ya ku abokan tarayya a wajen zama a wannan masallaci mai albarka mawdu'i mu yana dauke ne da nau'in magana fadakarwa akan shirka da kuma nau'i nau'inta ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda suke jin magana wanda suke wanda yake daidai su bi mafi kyan magana din waɗanda ubangiji subhanahu wataala ya shirye da su kuma waɗannan su ne ma'abuta zuciya Allah ka sanya mu cikinsu hakika malamai sun yi magana akan abin da ya shafi wai me ake nufi da shirka ne me ake nufi da shirka babba fadin su cewa shine bawa ya riki wani wato ya riki wani abu wanda ya zanto wannan abun ya mai da shi a matsayin kishiya wa Allah yana kiransa yana roƙonsa duk lokacin da matsalarsa ta zo sai ya daga hannu sai ya roki wannan abun wannan abun annabi ne ko wani shehi ne ko wani malami ne ko dai wani ne cikin halittun Allah wanda rokonsa baya amfana komai saboda ba yi da komai zaka duk wanda ka kira malamai suka ce a matsayin kana neman mafita a wajen shi ka je kan kabarin wani bawan Allah ka tsaya ka je makabarta ka tsaya ka je jikin wata bishiya ka tsaya wani dutse ka tsaya kana kiran wannan dutsen ko wanda yake jikin dutsen ko wanda yake cikin kabarin da cewa ya magance maka matsalolinka ya kare ka ya azurta ka da fa'idodi ya kare ka daga matsaloli to wannan bauta masa ne wannan shi kenan mutum ya burma cikin shirka ‘ya'yan uwa malamai suka ce, ka roke shi ceto, tsira, ka roke shi fita daga cikin matsala, wannan shirka ne domin ka roke shi a abin da ba yi da shi, ka nemi abin da ba yi da shi a wajen wanda ba yi da shi, to me zai baka. Daka ‘ya'yan uwa, wallahi yana daga cikin musiba a wannan al'umma ɗin, mutum ya furta kalmar la ilaha illallah, wanda wannan kalmar tana nuna babu wani abin bautawa bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah amma kuma mutum ya koma ya ce ya sake roƙon wani kuma bayan ya ce la ilaha illallah wannan kalman kuma tana nuna isbati da nafiyu ma'ana tabbatar wa Allah shi kadai ne da kuma kore dukkanin wani wanda ba Allah din ba a kira shi ko a roke shi amma ya ce la ilaha illallah amma an jima can kuma ya je cikin kabari yana kiran wanda yake cikin kabari din ya ce la ilaha illallah ya kama kiran wani annabi daga cikin annabawa annabi isa ne ko annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ko kuma dukkanin annabawa ya kira su don su magance masa matsalansa misali bayi da lafiya ya ce yana kiran annabi wane ya bashi lafiya yana bukatan kariya ya kira wani annabi ya ce ya kare shi zai fadi a mota ya ce inna linnabi ba dai ce inna lillahi ba mana a hausa zai mutum ya ce manzan Allah a madadin ya ce Allahu ko ga Allah muke sai mutum ya kira sunan wani wanda ba Allah ba to wannan wallahi bauta ne wannan nau'i ne daga cikin nau'ukan bauta hasali ma wai ita sallah menene ma'anarta ka tokam shine fa addu'a ce as-salatu addu'a addu'a ce zaka tamkar da kaje kana sallah ne ma wani ga wani gunki a gabanka kaje kai alwala ka dawo ka fuskance shi shi kadai ka zauna kana mar sallah kana mar sujada kana mar rukuwa kana mar sauran al'amura to tamkar da yake ka dauki mutum kana kiransa cikin addu'oyinka kana cewa ya taimake ka da kaza ya kare ka da kaza ya ƴan uwa wallahi wannan bala'i ne kuma abubuwan da muke gani da suke nesa yanzu saboda musiba sun fara kusa to mu kusa kusa kaje ka ga kabari mu dai a nan Bauchi wallahi wannan abun ba mu san shi ba yaran mu ba su san shi ba amma a wannan karon abubuwa suna so su rintaɓe abubuwa suna so su dagule jihar mu ta samu wannan matsala ɗin tunda har an fara amma da ba san wannan abun ba saboda musibar mutuwar wani ya zambilla wallahi duk inda shirka ta zauna na yi imani muku da Allah bala'i zai sauka wajen duk inda shirka aka tabbatar da ga wani wanda ake masa bautar da ake yi wa Allah ana kiransa yadda ake kiran Allah ana neman mafita a wajen shi aka bar Allah subhanahu wataala hayyul la yamut to wallahi bala'i ta samu a wannan wajen musiba ta sauka a wannan wajen na mana hudu ba wancan sati nace ba wani abu ne matsalar mu ba saba wa Allah ne duk matsalolin da muke cikin nan barin Allah subhanahu wataala ne da barin karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaushe ne aka samu manzon Allah ya ce ku zo kabarin wane ko da wane ne ciki shi cikin sahabbai ko da shi manzon Allah din me ya faɗa akan kabarinsa ya ce ya Allah ina roƙonka kada ka sa kabari ne ya zanto wajen idi wajen taruwa inda za a dinga kira na ana roƙona kuma Allah ya kare manzan Allah Allah ya amsa masa wannan addu'a har yau ba wanda za a bari ya je kan kabarin manzan Allah ya tsaya yana cewa ya rasulullah ba ni kaza kare ni daga kaza wallahi baka isa ba Allah ya karbi addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma ga waɗansu kuraba da dama a duniya an karkafa su kaburbura ne waɗansu waɗansu ma ƙarya aka yi ba kowa ciki an gina kabari ne kawai misali yanzu in ka je karbala akwai kabarin husaini a abin nan husaini a wajen inda za ka bar wajen ka je cikin iran ko cikin iraki ko waɗansu daga cikin ƙasa sai ka je a ce maka nan ma kabarin husaini ne shi husaini nan guda ne to wannan da ƙarerayi sai ka samu cewa an kafa waje kawai tamkar da wadda da ya gusa da ya kuka da nasara Allah madaukakin sarki ka kare mana imanin mu wallahi dole ne mu tsaya yayan uwa babu sarki sai Allah babu wanda zaka roke shi sai Allah ba mai dafa maka sai Allah wallahi ba mai kare ka sai Allah ka yadda cewa Allah ya isa komai da ya halicce ka kana cikin mahaifiya kai ta rayuwa har wata tara ka fito duniya babu wanda ya san kai waye ma lokacin da kake wancan lokacin waye san kai waye babu wanda ya san kai waye kai ma kanka baka san kai waye ba Allah ya kare ka a can ya fito da kai duniya iyayenka kana jariri kana kuka ba su san me yake damunka ba sai dai a yi ta kwatancan magani ba ka iya bude baki ka ce waje na nake ciwo nan kaza nake jin ciwo ko zazzabi ne ke damina aka wuce wannan Allah ya ci gaba da rainonka ka rayu ka zama mutum sai kawai yanzu sai ka bar ubangiji ta'ala da ya samar da halittan kai maka duk waɗancan tsaro da waɗancan kariya da fidda kai daga cikin waɗansu matsaloli sai yau kawai ka zo ka waye gari ka zo kana kiran wani dan adam wanda bai mallakar lafiya bai mallakar cuta la yanfa'uka wala yadurruk ba zai amfane ka ba zai cutar da kai ba yau in baka bauta masa ba abinda zai zaka ragu da shi in ka bauta ka bauta masa ba abinda zaka karu in ka kira sunansa wallahi tallahi ka kira sunan oho ba abinda zai maka amma ka je kanka barin sa ka je kana cewa shehi a tallafa mana da kaza a babu kaza wallahi wannan ainihin shirki ne shirka ne da yake sa mai ita in ya mutu da wannan wallahi ya dawwama a cikin jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu matukar tsoratarwa ya ku bayin Allah Allah madaukakin sarki yace Allah baya gafarta ma wanda ya shirka da shi amma yana gafarta ma wanda ya koma bayan haka ma'ana wanda laifinsa bai kai shirka ba in ya ga dama sai ya yabe ya yan uwa Allah subhanahu wataala yace duk wanda ya shirka wa Allah hakika ya kirkiri wani laifi mai girman gaske Allah ka tsare mu da yin maka shirka sannan Allah subhanahu wataala ya bada labari kan cewa duk wanda ya mutu yana wannan shirka din to zai dawwama a wutan jahannama ba mutuwa ba za ta zo ta same shi a wannan hali ba ballantana ya mutu kuma babu sassaucin azaba domin babu mutuwa a lahira Allah madaukakin sarki yace lalle yadda lamari yake duk wanda ya shirka yayi tarayya wa Allah hakika Allah ya haramta masa aljanna wannan ba zai ga aljanna ba kuma makomansa wuta Allah ce azzalumai a wannan rana ba su da mai taimako Allah ka kiyashe mu ya ku bayin Allah shin wannan ukuba mai tsanani da ubangiji ta'ala ya tattali ga mai hankali ya ishe shi hankali kar ya je ya fada cikin wannan laifi wanda yake laifi mai muni laifi mai wari shine hada Allah madaukakin sarki da wani ya ku bayin Allah ku sani cewa lallai shirka yana da nau'o'i da yawa akwai wanda ake cewa shirka babba akwai wanda ake cewa shirka karama ita shirka babba malamai su riga sun kawo nassosi dalilai masu kwari akan cewa shirka babba lallai shine fitana warware musuluncin mutum ta fidda kai daga da'irar musulunci ka koma wani abu daban sannan shirka karama ita ce wanda kuma ita tana bata aiki sannan kuma tana sa mai ita ya zanto cewa yana kan irin zunub ma'ana manya-manyan laifuffuka malamai suka ce yana daga ciki shine kamar mutum ya rantse da wani Allah ya rantse da wani Allah ko kuma ya ce wane ya so Allah ya so ma wane ma ya so kun san duk akan waɗannan sai da manzo Allah ya karantar da al'umma yace man kana halifan falyahlib billah duk wanda zai rantse to ya rantse da Allah manzon Allah ya karantar da mu wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ji wani bawon Allah yana cewa Allah ya so kai ma ka so manzo Allah ce a Allah kawai ya so shi kadai ba a hada shi da wani Allah madaukakin sarki ya samu dace ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah kar mu yadda wannan shirka din ta zanto cewa tana cikin hidiman mu na addini wallahi rushe mana addini za ta yi da mu wayi gari ranar tashin kiyama matukar wannan shirkan tana tattare da mu mun wargaza duk ibadar da muka yi tsakaninmu da Allah dan Allah baya son tarayya kana yin ibada in akwai shirka a ciki sai Allah ce na barka da shirkarka da tarayya ka kaje ni ba na bukata kuma ka je ka nemi wanda zai baka sakamako akan wannan ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu sani cewa nau'o'in waɗannan shirka yana daga ciki akwai sihirce sihirce a ciki wannan mutum zai bar Allah subhanahu wataala bai yarda da Allah ya masa komai ba za ka zai koma wajen matsafa bokaye ya je yana neman mafita a wajen su ya bar Allah subhanahu wataala madadin ya kira Allah da daddare ya kira Allah lokacin tafiya ya kira Allah lokacin ruwan sama ya kira Allah yana azumi ya kira Allah bayan yayi ibada yayi wata sadaka ya roki Allah da wannan ibadar tawassuli da yayi ya wajen neman mafita wajen Allah sai ya koma yana zuwa wajen bokaye da masayirta wai su ne da su sama masa mafita a rayuwa har abada ba ka samu komai a wajen su illa iyaka ka cutar da musuluncinka ka cutar da imaninka sannan kuma ka ɗauki laifin wanda ka je don a masa waɗannan abubuwa na shirme din Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah madaukakin sarki shi yasa yake cewa dukkanin waɗanda suka zanto cewa masu hidima wa abin da ya shafi sihiri to suna tare ne da shedanu su kuma shedanu dama ka'ida ne in dai zaka hada kai da su to sun rantse lalle sai sun batar da kai da ka dawo baka bauta wa Allah sai dai ka bauta musu ko ka bauta ma wani shirmi da ka da su hada ka da duk abin da za su hada ka da shi matukar ka ce su kake tare da su ba za su taba nuna maka hanyar kwarai ba Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sharrin su shi yasa suke tare da masihirta Allah subhanahu wataala ce domin suna karantar da mutane sihiri kuma Allah madaukakin sarki bai turo wayansu mutane cewa su karantar da mutane sihiri ba Allah bai turo wani halitta ba sannan ya ku bayin Allah karshen abin da suke yi shine cutarwa ne tsakanin al'umma cutarwa ta ɓangaren in ka je musu ku haɗa kai da su da shaidanu shikenan a cutar ma'ana duk da cewar ba ta yin tasiri sai da izinin Allah amma menene manufansu shine su cutar damuwansu su cutar tare da cewa ba su da tasirin komai an fahimta da kyau ko Allah subhanahu wataala ya tsare mu daga sharrinsu Allah ya kare mu daga sharrinsu ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zamantakewa ɗazu malam ya mana magana akan ya za a yi a ce kana da wani ɗan wanka ba ka son sa kana kokarin sai ka cutar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba daga irin waɗannan abubuwa din an samu ni ba yahude wanda ya masa sihiri kuma wannan sihirin ta yi tasiri a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunan na Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga kaman yayi kaza amma bai yi ba saboda tasirin wannan shedanci din da Labid yayi Allah madaukakin sarki ya kare mu wannan na nuna ya ‘yan uwa wallahi duk mutumin da ya zanto yana rayuwa da mutane amma zuciyarsa bata kubuta daga sharri waɗannan bayan Allah ba to tabbas wannan ya zama azzalumin mutum wannan ya zama masharranci cikin mutane wannan ya zama mutumin da ya zanto cewa ba abokin zama na kwarai ba Allah subhanahu wataala ya kare mu daga sharrin masirta Allah ya kare mu daga sharrin bokaye da matsafa Allah madaukakin sarki ya maida musu anniyansu masu shiriya Allah shirye su wanda ba su da rubon shirya ubangiji ta'ala ya mana maganin su domin wallahi wani lokaci da su ake hadawa a cuci kasan nan da matsafa da bokaye shi yasa yanzu sun kai level din da zaka zo kaga boka ne amma an kaga gidansa malam ko minista sai haka amma boka ne saboda wani shugaba ya rike shi dam in ya samu kudi sai zo tara mar abin da yake shi kuma tsafi abin da yake bokanci Allah madaukakin sarki ya kare mu suna ɗaya daga cikin waɗanda suka kasan nan zama lafiya fitina wallahi ta yi ta yawa saboda me ko ɗazu nake ganin wani wata bayar Allah ta kan fita suka ce da safe ta zo ta yi al'amura ta share gwajin ta yi waye ta yi waye sai aka ga har karfe takwas an waye gari yau juma'a bata fito ba ana zuwa na bude koban sai aka samu an cire fat fat din jikinta su waye suka yi wannan su waye suka tura yi wannan su waye ne wani talaka ne wallahi masu kuɗi ne wallahi shugabanni ne wallahi masu neman mulki ne masu neman duniya ne wala suka sa kai wannan suka kashe wannan bayar Allah suka ciccire mata al'amura yanzu wannan sai da kiyama kawai Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu Allah ka sa mu dace yan uwa wannan shine khutbar mu a yau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya daidaita zukatan mu akan tauhidi Allah ka daidaita diga diga mu akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka ruba mu da dukkanin wani abin da zai zanto tarayya gare ka Allah ka kare mu Allah ka kare mu Allah ka kare mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu kana tawwabur rahim